بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na asabar 27 ga watan rabi'in thani hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1434 daidai da takwas ga watan maci shekara ta dubu biyu da sha uku. a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al miniftira'atis samawi abbal alkismul awwal arraddu alaihi fi kitabihi thumma hatadait تأليف الدكتور إبراهيم بن آمير الرحيلي الله مدوكين سركي ميسا كيا دا الخيري in ba manta ba malin yana kawo mana irin tufka da warwara da tijjani a samawi ya yi a cikin littattafan shi malin ya ce ba wai ma manhajin da malamai suka yi rubutu a kai kadai shi wannan marubuci ya saba ma ba hatta tsarin da shi ya tsara makan shi cewa zai gudanar da nashi rubutun a kai to bai kiyaye wannan tsari ba an same shi da ƙarerai da sauka kan ƙa'ida da abubuwa na asha wanda duk malam ya buga mana misali ɗaya bayan ɗaya to ya kai ga yana cewa wa ya ƙulu mujiban an su'alin shi tijjani as-samawi ya ba da ansan tambayin da aka yi mai cewa limaza harabu mani'iz zaka wai me yasa abubakar ya yaƙi waɗanda suka hana zaka a zamanin shi za ka sha mamaki tun da kake baka taɓa jin wanda ya zo yana kare waɗannan da suka hana zaka ba amma abin da kai ci ‘yan shi'a gasa suna kare su waɗanda suka hana zakka wanda sayidina Ali ibn Abi Talibin da hannun shi aka yaƙe su amma barkaji dama su ‘yan bida haka suke idan ka samu matsala da wannan ku kuma su suna da matsala da kai sai su koma bayan wannan ɗin in baka fahimta ba ba wai sun koma bayan shi don goyon baya ba ne sun koma bayan shi ne saboda salon fada da kai kuna fahimtar wannan idan suka ga ba zai iya ba ku to za su janye kuma su koma wani abu san da'abul mubtadi'a ba sai sun wahalar da kai yanzu a musulunci gaba ɗaya kowa ya yi zargi waɗanda suka hana zakka ba wani wanda ya taɓa yabansu to amma ƙarara 'yan shiya sun bido sun ce zalunci ne ma yaƙansu to shi ne a nan an tambaye tijjani a samawi me yasa aka yaƙi waɗanda suka hana zakka ragamar taharimin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zalika tare da annabi ya hana haka in ka taba suka ce ai na annabi ya hana sai su kawo ai annabi ya ce bai halatta duk wanda ya kalman shahada a yaƙe shi ba amma sun sun manta kuma annabi ya ce illa bi haqqiha shi ma sayyidina Abubakar anan ya tsaya ya ce ai wannan haƙƙul islam ne zakka saboda haka sai sun ba da wannan haƙƙin to amma suka ce wai annabi ya hana sai ce li anna ba'd as-sahaba allazina hadaru bai'atal imami ali yace wasu daga cikin sahabbai wanda sun halarci mubayar da aka yi ma imamu Ali fi gadir hummin wai a gadir home sunan waje ne gadir hummin wata fadama ce to su yan shi'a ba gadir hummin suke cewa ba su karanta daidai gadir kum suke cewa to ka fahimci gadir hummin da ake son a gane wai waɗannan sahabbai da suka halarci wannan waje wahum raji'una min hajjatil wada' a lokacin da annabi ke kan hanyar dawowa daga hajjin bankwana wasahabatun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda suke tare da annaba akan wancan ra'ayin na cewa bayan rasuwan annabi to sayyidina ali shi zai zama khalifa ƙarya ce fa ba fa ai wannan maganan ba amma sai suka makale da haka domin in ka ce a'a to sanda aka waye gari aka yi waɗancan abubuwan da kuke cewa annabi ya faɗi wancan magana kuma da annabi ya rasu kuma ba a samo ko mutum ɗaya wanda ya tsayu a kan cewa ku tuna da maganan da na ali aka tafi aka bar mai magana akan wane ne zai zama khalifa a bayan annabi ba me yasa ba a wannan maganar ba mun gano wannan da kyau ku me yasa ba a yi wannan maganar ba ko mutum ɗaya bai tada ta ba ai akwai abun mamaki a ciki ko akwai abun mamaki ba ɗan ƙarami ba sai suka ce kai rabu da su ai waɗannan da aka yaƙa waɗanda suka hana zaka to su ne waɗanda suka tsaya cewa sayyidina ali shine imami imtana'u an ada'iz zakati li abi bakari to su ne suka ja tinga suka hana zakka a bayan sayyidina abubakar wala shakka bi anna ba'd al akhbar wasalat ilayhim babu ko tantama suka ce wai labari ne ya kai zuwa gare su bi anna fatima takhasamat ma'ahu wai fatima tana fada da abubakar da sauran sahabbai wa ghadibat alaihim kuma ta yi fushi da su wa bi anna aliyan imtana'a imtana'a an bai'atihim kuma shi sayyidina alama bai masu mubaya'a ba li kulli zalika rafadu i'ta'iz zakali abi bakari wannan yasa suka hau kujerar naki suka hana zakka basu ba abubakar ba hatta ya tabayyana al'amur sun tsaya sai sun ga wane ne al'amari zai ci gaba a hannun shi. Kun fahimci wannan da kyau ku? Wannan ya sa suka hana. Kun je ne suka bullo da ƙarya ku? To tambaya a nan in haka ne, to kawai ƙaunar wahidan me ya hana ba zo su masayid na alimu baya a ba. Kun mun gano wannan da kyau ku? Kawai sai su mai mu baya a Wanda wannan ƙarya ne malam zai zo ya magana a kanta. ya faɗi wannan magana a cikin littafin shi mai suna fasalu a halar zikir a shafi na 252 mala ya ce wa amsilatun kathira min hazal hira misalai na wawanci ire-iren waɗannan sun zo da yawa fi kutubihi a cikin littattafan shi mala ya ce a arrattu anha kawai na kansu iktisaran saboda takaitawa wa fi ma taqaddama dalilu sidiqin ala kadhibihi cikin abubuwan da muka gabatar maku a baya akwai dalili karar da ke tabbatar da ƙaryen wannan mutumi fi madda'ahu cikin abubuwan da yake da'awa wa anna ma yaqirru wa anna ma yaqirru yuqarriruhu fi kutubihi malaci abubuwan da yake kawa cikin littattafan shi لا يخرج في الحقيقة عن ما هو موجود عند الرافضة bai saba da dama abin da ‘yan shiya suke a kai ba. Kun gano wannan da kyau ku? Exactly abin da ‘yan shi'a suke a kai, shi kawai zo ya maimaita. Wala yi ado an ya kuna tikirarar lishubuhim, kuma kullum maimaita shubuhinsu yake yi wa a kawalihim da maganganunsu. wa illa fa aina ma zakarahu fi ajubatihi as-sabiqa min aqidati ahlus sunnah in ba haka ba an san da ya bada dangane da aqidan ahlus sunna da yace bal man qala bihi min ahlus sunna da irin abubuwan da ya farfada na batanci akan ahlus sunna ya za a yi faɗi wannan maganin da yace shi ba ruwan shi yana gefe gaskiya yake nema mun karanta da ko a baya sai mala yace fala'anatullahi alal kadhibin Allah ya tsine ma makaryata albarka za'amuhu annahu la yastadillu min al-ahadith illa bima saha inda ahli sunna kun san yariye cewa shi bai kafa hujja da hadithi sai hadisin da ya inganta daga ahli sunna ya kuli yana cewa lamma laita ala nafsi fa inni la astadillu illa bima yahtajju bihi shi'a min sihahi ahli sunna ce tsarin da ya ɗora makan shi bai kaba hujja da duk wani hadisi sai hadisin da 'yan shi'a suke kafa hujja da shi daga cikin ingantattun littattafan ahalus sunna fa inni iktasartu ala zalika ya ce wai ya taƙaita akan haka mun gano wannan da kyau ku ya faɗi wannan magana a cikin littafin la'akuna ma sadiqin a shafi na sha bakwai. yanzu da abubuwan da ya faɗa a nan wajen a cikin littafin halu suna ya ɗauko kuma ya ce haka yake wannan tsaban ƙarya ne wanda malam a fagen raddi za mu zo za mu ci waya ƙuli ya ci gaba da cewa wa ana bidauri wa kal'adat ya ce wa ana bidauri ni a bisa yadda na saba wa kal'ada da kuma yadda na gudanu, hasaba ma ta'ahattu bihi fi kulli abahasil kitab, a yadda ne alkawari a dukkanin abubuwan da zan kawo cikin littafi, la astadilli illa bima huwa sabitun, ya ce ba zai kafa hujja ba sai ga abin da ya tabbata, wa sahihun inda ahalus sunna wal jama'a. kuma ya zama ingantacce ne a wajen ahalus sunna wal jama'a wai shine zai kawo a littafin shi kun ji magana da yake faɗi ko ya faɗi wannan magana a shafi na 232 cikin littafin la'akuna ma as-sadiqin waya kula aidan har ilawa ya ci gaba da cewa wa khastu ala nafsi ahadan nayi alƙawarin wa ana adkhulu hadha al-bahs at-tawil al-asir zan tunkari wannan bincike mai tsawo kuma mai wahala an a'ata midal a hadisar sahiha ya ce zai dogara kan hadisai ingantattu ne allati tafaka alaiha ahalus sunna wa shi'a wanda ahalus sunna da shi'a sun hada kan haka duk ana kawo maka wannan ne saboda an shiga cikin raddi in ka ji irin rababbin abubuwan da ya kawo kaka ce to kuma ya haka aka yi haka shi yake faɗi da kanshi ya faɗi wannan magana a cikin littafin sun mata daito a shafi na 88 wa hazi aidan da'awa kadhiba malai ce waɗannan da'awoyi ne na ƙarya yashhadu li butlaniha mamtala adbihi kutubuhu abinda zai tabbatar da wannan shine abin da ya cika littattafan shi da shi min al ahadisul munkara na hadisai waɗanda suke munkarai wal mawdu'a da hadisan ƙarya kama sabaka kamar yadda bayani ya gabata an taƙaddama laha amfila an buga muku misali ‘yan kaɗan a baya ko? fi ma maza mimma yi guni an i'adatina an i'adati ha huna mala ya ce an wadatu ba sai an maimaita su a nan ba amma kuma wajen raddi za a maimaita su za ku ji su ya faɗi wannan magana a cikin za a yi wannan magana a can gaba mala ya ce a shafi na ɗari da tamanin da bakwai mun karanta a baya a cikin wannan littafin an kawo maka misalan waɗannan hadisai na ƙarya da ya kawo wa ba da hazan na ƙadil am lil mu'allif mala ya ce bayan wannan rubdugu da aka yi mashi na gaba ɗaya wa manhajihi fi kutubihi da tsarin da ya rubuta littattafan shi wallazi zahara min khilalihi wanda a cikin bayanan nan da muka gabatar za ku gane a tsakankanin bayanai abin da zai bayyana jahaluhu cewa wannan marubuci jahili ne wa killatu ilmihi kuma yana da karancin ilimi wa ma'attiba'ihi lil hawa sannan mutum ne mai bin son zuciya wa dhunun da bin zace-zace wa bu'uduhu an tahqiqil ilmi kuma ya nisanta daga tabbatar da abubuwa na ilimi qa'imun ala sirri fi naqal wanda bai tsaye akan gaskiya na labaran da yake bayarwa ba wal adl fil hukmi sannan baya adalci wajen hukuncin da yace zai intaqilu min al ijmal ila tafsil to bayan da aka tattara bayani na gaba daya to yanzu a zo a yi mai raddi dalla dalla wa zalika bin raddi alaihi mufassalan za a yi mai raddi daki-daki fi kitabil awwal a cikin littafin shi na farko mai suna sun mahata daitu haza huwa awani shuru'i fi zalika wannan shine matakin digon ɗan ba na shiga cikin wannan raddi sa'ilallah al-karim muna roƙon Allah mai karamci al'auna ya ce make mu wata fi gabatar wal isaba Allah ya sa duk abin da za mu yi ya zama daidai wattasdid kuma Allah ya tabbatar da daidaita alƙalaminmu da abubuwan da za mu faɗa wajen waɗannan bayanan da za mu gabatar. Jama'a kun ji wannan ku? Yanzu aƙalla ba a kasara ba, an kwashe aƙalla shafi ɗari biyu ana wancan maganar. Shi yasa in za ka yi maunar raddi ko? akan duk abin da yake ko ka rika lissafin abin da ke fitowa bakinka yanzu shi raddi yazo zai ma musulunci zai ma sahabbai yanzu raddin nashi ya raddantu kalli halin da ya sa kanshi a ciki sai da ake shafi 200 ana bi ana tattaka shi tukuna ko daga nan kada aka tsaya an riga an gama mashi wai ashe ma ba a fara ba jama'a mun gano wannan da ke ko wai ba a fara ba to kenan abin da zai biyo baya sanda aka fara Allah maɗaukin sarki kaɗai ya san shi wannan kuma yana ƙara tabbatar mako da maganan da masu magana suke cewa in baki ya san abin da zai faɗa shi bai san abin da za a gaya mashi ba yanzu inda ka san tijjani as-samawi kafin ya rubutun da ya yi kun gane wannan da kyau kuma ka san za a mai wannan barin makauniyar ai da ka je kai mai magana ka ce kar yayi kun gani kuma ƙashin gaskiya haka ya kamata duk wanda za a yi manakadi a yi mashi na farko abu dalla-dallan abin da ya a jimillance tukuna sai an da abin yadda duk mai karatu ya san ma bai ma cancanta ba kuma ya san aƙidin shi ya san komi sannan za a zo abi tun daga sunan littafin ma za ka ji za a fara mashi sunan littafin za a fara naƙadi sannan kalma bayan kalma ba abin da za a rage mashi to jama'a in mutane ba su karanta ƙida ba don Allah ka gaya manya za su yi wannan aikin eh a ce kawai an karantar da kai karatu falle ɗaya shi ne kawai a ji akwai maka larabci ka kware da larabci za ka yi wannan aikin ne ka ce musulmi ne kawai an ji an haddatar da kai alkur'ani ka da ce zalla za ka yi wannan aikin ne sai ka san aƙidan tukuna kuma wanda yake nuna maka malamin nan fa dama profeso ne na aƙida fa dan ana ce mishi dakta ne profesa ne yanzu yi wannan aikin shi yasa in ba ku san waɗannan abubuwan ba ku daina sauraron mutane suna bata muku lokaci kuma in lokacin ku ya ɓaci a banza ba ku da lokacin za ku iya gyara shi Allah ya tsare mana imaninmu mala ya ce ar-raddu alal muallif raddi ga marubucin wannan littafi fi kitabihi a cikin littafin shi mai suna mahata daitu wai yanzu ne na shiryu da da yake bin addinin iyayen shi da shi da iyayen duk batattu ne kun gano wannan da kyau ko to ko kun ji yan tijjaniya tijjani as-samawi da dan ku ne ashe ya gane ko batattu ne shine sai ya koma ya shiga shi'a shi da kanshi ya faɗa karanta tarihin shi a cikin summata daitu ai san da zamu fara karatun littafin nan nazo na karanta muku tarihin shi a cikin littafin shi wanda ya bada shi da kanshi mala yace ar-raddu alal muallifi fi musammal kitab raddi ga marubuci wannan littafin tun daga rada ma littafin suna mun gano wannan sunan littafin ba sun mata da ba to sunan wa bayanu mukhalafatihi lil haqqi da kuma bayanin yanda ya saba ma gaskiya was sawab da saba ma daidai bai ba daidai ba kwata-kwata jama kun je inda yake raddi in har za ka naƙada mutum ko to ka shirya naƙadin ka yi da gaske kawai yanzu tun da wannan tijjani a samawoyi ga wannan raddin yana da ran shi ai bai ƙara cewa komi ba kun gano wannan da kyau to ya ce ɗin Allah ya sa mu dace in ka ga mutum ya yi gaza ya faɗa da sunna har ma wai ya buƙaci a kai mai abin da aka yi ɗin ya gani jama'a dama ana tafiya a hanya ɗaya kenan sai kai kuskure to sai ma tambayi ka dawo amma ana makallon juna zunan musulunci da kafirci jama'a a wannan lokacin sai dai na kadi kawai kun gano wannan da kyau ko domin duk yanda zaka je ka ce ba daidai yake akai ba zai kokari ya tabbatar da shi fa yana kan daidai ne domin ya ci gaba da rike mutanen shi ko da ƙarya ne abin zai kokarin ya rike wannan ƙaryan saboda wannan shine da'abul mubtadi'a qadiman wa haditha ba su bari ba mala ya ce summiyar mu'allifu kitabahu ko sammal mu'allifu kitabahu wannan marubuci ya sanya ma littafin shi suna mahata daitu jama'a kun ji yadda ake harkan ko tun daga bangon littafin aka fara ya sa ma littafin sun mahata daitu wa ya anibi zalika abinda yake nufi da wannan intiqaluhu min aqidati sabiqa yayi tsallan badake daga aqidan shi ta da wa hiya tariqatu tijaniya ita ce tariqan tijaniya allati sarraha bi itinaqihi iyaha wanda shi da kanshi yazo ya furta cewa shi ya rungumi wannan aqida huwa wasa'ir usratihi da shi da dangin shi haka ya faɗi a cikin littafin sun mata reto daga shafi na goma zuwa shafi na sha ɗaya har ya ce idan suka je taron zikiri da maulidi da taruka na ɗarikan tijjaniya akan girmama shi saboda yana da sunan tijjani a aka yi karanta ya faɗi ko mun zo nan mun karanta muku fi sadaril kitab malai ce a farkon littafin ya ambaci haka sun mantikaluhu ila aqidatir rafida yana kan aqidan tijjaniya sai tsallan baɗake zuwa ga aƙidan rafidanci, allati za'ama annahu tada ilaiha wanda ya riya cewa ya shiri zuwa gare ta, haith ya ƙulu a sanda yake cewa wa ƙara'atul kathira ya ce na karanta da yawa, hatta iktana'atu har sai da na gamsu bi anna shi'atul imamiyya ala haƙƙin. cewa shiya imamiya suna suna kan gaskiya kenan ɗariƙan tijjaniya suna kan me kenan kun gano wannan da kyau ɗariƙan tijjaniya suna kan bata mafhumul mukhalafa nashi dama yana kan aƙidan wa tijjaniya da ya karanta littafan shi'a da yawa sai ya gane tsohuwar aƙidan shi akan bata suke mecece tsohuwar aƙidan shi tijjaniya to shine sai yake cewa fatashayyatu daga nan kawai sai zama dan shi'a wa rakibtu ala barakatillahi safinata ahlal bait sai shige jirgin ruwan ahlal baiti wa tamassaktu bi habli wala'ihim ya ruko da igiyan jibintan su wannan magana ya faɗe ta cikin littafin sun mata daito a shafi na 156 qultu mala yace nace ma za'amuhu minal hidaya abin da ya riya na shirya da'awa ta taji ila bayyana da'awa ne wanda yana da ana da bukatan ya kawo dalili wa burhan da hujjoji shin da ya ce ya shiri ko ya kawo mana dalilin da yasa ya shirin kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ku ka dalilin wa illa fakan min kafirin atidin malaici ai da yawa daga cikin kafirai masu ƙaurin kai jabbarin anidin wanda ya zama jabberi wanda ya wuce gona da iri wajen kafircin shi yadda il imana wal hidaya su ma suna da awan cewa suna da imani kuma shiryayyu ne su wa huwa ra'asun fil kufr wad dalala kuma sai ka same shi ne jagoran kafirci da bata kuma kama akhbarallahu anil yahudi wan nasara kamar yadda Allah ya bamu labarin Yahudawa da Kiristoci fi qaulihi inda Allah yake cewa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu ku zama yahuda ko nasara sai ku zama me shiryoyu kenan dan ya ce sun mata dai ta kawai sai a ce eh ya shiryu ai yahuda da nasara ma da suka zama mazajen kafirai sun ce sai an zama ba yahudi da ba nasari ne za a zama shiryayyu sai Allah ya masa rada ya ce a'a qul bal millata ibrahima hanifa a'a ku dai zama mabiya annabi ibrahim wanda yake kan addinin da ya saba ma nasaranci kuma ya saba ma yahudanci wa ma kana minal mushrikin shi da ɗai bai taɓa zama daga cikin mushrikai ba ku gano wannan da kyau ku wa an fir'auna fi qawlihi kuma Allah ya ba mu labarin fir'auna inda fir'auna yace qala fir'aunu ma urikum yace ni ba komai nike nuna muku ba kuma ba komai ma nike muku tunani ba kuke akan shi illa ma ara sai abin da nike gani ra'ayin mu daya wa ma ahadikum kuma ba komai nike shiryar da ku akan shi ba illa sawa'ar rasha illa sabilar rashad sai hanya ta shiriya hanyar tsira ingantacciyar hanya kaga shi ma fir'auna shi ma sun mata da yake kenan kawai dan mutum kawai ya ya ce ya shiriyu shikenan ya shiriyu o fir'auna ma sai ya ce shiriyeye wa qawluhu fi wasfi ahli dalal da Allah ya zo siffanta batattu sai ya ce wa innahum la yasuddunahum anis sabil suna hana mutane bin hanyar Allah wa yahsabuna annahum muhtadun suna wannan aikin suna riya cewa wasu shiryayyu ne wa ƙaunuhu da faɗin Allah da ya ce fariƙan hada wasu Allah ya shiryar da su wa fariƙan haƙƙa alaihimu dalal wasu kuma Allah ya tabbatar da alaihimu dalala ɓata a kansu innahum ittakhadhu shayatin awliya sun riƙi shedanu a matsayin waliyansu awliya min dunillah sun yi watsi da Allah wa yahsabuna annahum muhutaduna suna riya cewa su shiryayyu ne jama'a kun ji inda ake martani ko batattu ma suna riya cewa sun shiri dan tijani as-samawi ya ce ya shiryu ai ba ta sake zani da wancan aqidan nan yan banza ba ai dama zai zo ce muku ya bata ni wa idza thabata haza in wannan ya tabbata falyu'lam to asan anna qidatar rafida aqidan yan shi'a allati yaz'umu annahu tada bi itinaqiha wanda ya ce wai ya shiri sakamakon rungume ta hiya afsada aqida aqida ce wacce tafi kowanne lalacewa warrafida hum adallu firqatin intasabat eh intasabat ila islam ita ce mafi lalacewan aqida mafi batar aqida daga duk aqidin da ake danganta musulunci wa abadu ta'ifa anil haqq kuma su ne jama'an da suka fi kowace jama'a nisantan gaskiya, wa a jihalu habi kuma sun fi kowa jahiltan gaskiya, wa aka rabu ta'ifatin ilal kufur kuma sun fi ƙungiyoyin musulunci kab kusa da kafirci, wa agaraku hafihi kuma sun fi kowa nutsa cikin kafirci. Wa hada bittifaƙi a immatul Islam, tun malaman musulunci sun haɗa haka alama ta ƙaddaman naƙalu kalamihim Mala ya ce a bisa maganganun 'yan shiya da ga malaman musulunci da gabatar mufassalan fi zammin rafida wanda aka yi bayaninsu dalla-dalla wajen zargin 'yan shiya da suka yi karanta littafin nan daga shafi na 112 zuwa 119 don mun kawo muku wannan. Obittifaƙil muhakkiki na filfirak haka malaman da suka yi bayani akan ƙungiyoyin musulunci, alladina hum a'arafun nasi bi mazahibin nas. wanda sun fi kowa sanin mazhabobin mutane wa maƙalatihim da maganganun ƙungiyoyi haisa sarraho bi annar rafida da suka fito ƙarara suka ce kun ga 'yan shi'a ab adil firake an dini sun fi kowace ƙungiya ne santan addini wa arafu hafi dalala kun fi sun fi kowa ƙwarewa a cikin ɓata قال ابن حزم ابن حزم يتي وما نعلم أهل فرية ba mu taɓa sanin mutane maƙaryata a shaddu sha'ayan sa'ayan wanda suka fi kowa ƙoƙari da gaugawa fi ifsadil islam wajen ɓata musulunci wa kaidihi da yi ma addinin musulunci makirci minar rafida sama da 'yan shi'a ba ya faɗi wannan magana a cikin littafin alfisal fil milal wal ahwa'i wan nihal na ibn hazmin a mujalladi na hudu a shafi na hamsin da bakwai jama'a mun gano wannan da kyau ko so mun taɓi kenan tun da kan sunan littafin aka fara karyawa da shi Allah kaɗai san abin da zai biyo baya kenan subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum